الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake dawowa a darasi da muke gabatarwa na daura manhajul istinbat tasirin dirasa ta'asiliya ta turikiya wanda kuma za mu tashi ne a aya ta sha biyar a cikin suratu al-ahqaf a shafi na ɗari da talatin da uku inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wato wa hamluhu wa fisaluhu talatuna shahara da ɗaukar cikin mutum da yaye shi wata talatin to sai malamai sun ka haɗa nassi biyu da wannan ayar da wadda take cikin suratul baqara aya ta 233 wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini iyaye mata suna shayar da ƴaƴansu shekara biyu sai malamai suka ce to in an ka hada wannan ayar da waccan za su ba mu cewa aqallu muddatil haml karamcin lokacin ciki an gane ko ma'ana idan mutum ya aure mace ta haifi ɗa ɗan wata shidda to ɗan shi dalili Allah ya ce da ɗaukar cikin mutum da shayar da shi wata nawa talatin to shayar da shi tunda ya ce da ɗaukar cikin shi har aka yayi shi wata talatin to shayar da shi kuma shekara biyu shekara biyu wata nawa gare su 24 to cikin 30 in an hidda 24 nauki saura shidda wannan ya nuna dan watan shidda dan halatin ka a ce bai kai wata bakwai ba ba dan halatu bane wannan ba gaskiya bane mun gane wannan ko wanda waɗannan abubuwan suna kawo wato abin nan a cikin al'ummomin to sai shafi na ɗari biyu nan kuskure ne suka yi babu wani abu a shafi na ɗari biyu sai suratul hujurat aya ta shidda shafi na ɗari da talatin da shida haka ne ko shafi na ɗari da talatin da shida ya ayyuhallabi na amanu ko in ja akun fasikun bi naba'in fatabayyaru sai malamai suka yi istinbatu istanbata minha ba'd al-usuliyyin sashen malaman usulul fiqh sun kai istinbatin wujubu qabul khabar al-wahid al-adl wajibi ne a karbi labarin mutum guda in ya zama to adili don Allah ya ce in ja akun fasiqun tatami bi naba'in fatabayyaru to mafhumul mukhalafa in ja'akum adilun bi khabarin fala tatabayyun in dai mutum adili na an amince da shi ko da mutum guda da ya kawo labari ana karɓa to kaga waɗanda daga cewa ba a karɓar khabarul ahad in ya zamanto cikin aqida ne ta cikin ahkam wannan ayat ta roshe wannan aqidar suke a karɓa dan da wannan ne wanda suke son a ce khabarul ahad in ya kawo aqida a watsar da shi to kuma mafi yawancin hadisan da sun kai bayanin aqida khabarul ahad Allah ke mun sani yawwa don sai kuma suratul qamar ko aya ta 41 shafi na 160 da nawa na 60 da 168 yawwa inda Allah ya ce wala qad jaa ala fir'auna annuzur hakika masu gargadi sun zo mami sun zo ma fir'auna waɗansu malaman usulul fiqh sun kai istinbatin dilalat istinbita minha dilalat dilalatun ala anna aqalla al-jam'i ithnan karamcin jam'i yana farawa ne daga biyu a wajen ɗinsu malaman usulul fiqi kun san munan sai a ce jam'i sai ya kai nawa uku to waɗansu malamai suka ce daga biyu yake farawa don Allah ya ce wa laqad jaa ala fir'auna an-nuzur masu gargadi sun zo mishi bai ce wa laqad jaa ala fir'auna nadhiran ba tare da cewa fir'auna da wada wanda tura mishi annabi Musa da bi da fir'auna malikiya ko in ce imam malik yana daga cikin masu wannan dalilin su kuma na gaba Allah ya ce in ta tuba ilallahi faqad sagat qulubukuma in kun tuba zuwa ga Allah kaga ta tuba mutum sai ka ce qulubukuma bai ce qalbakuma tare da cewa Allah ce ma ja'ala Allahu li rajulin min qalbayni fi jawfi sannan kuma sun ka ce Allah ya ce wa aqimis salata sai ce mi tarafayin nahari sassa biyu na yini amma cikin taha sai ce wa min atrafin nahari atraf ai jam'i sun kace dami yana farawa daga biyu to waɗansu malamai da sauran ayoyi kamar inda Allah ce wa Dawud wa Sulaiman idh yahkumani fil harf idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim bai ce li hukmihima ba waɗansu malamai sun kace a'a dami yana farawa ne daga uku nan li hukmihim dan saboda annabi Dawud da Sulaiman da waɗanda suke ma hukunci su ma suna ciki akwai maganganu na malamai yawwa aya ta gaba ta sha tara ko a cikin suratul rahman a shafi na ɗari sittin da hudu shi ne inda Allah subhanahu wa ta'ala ce marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyani kaga Allah ya ce teku guda biyu Allah ya hada amma akwai shamaki wanda ba sa haduwa mun ga ce malamai da suke istinbatin i'jazi na alqur'ani musamman hay'atul i'jaz ilmi fi alqur'ani was sunna wanda take kasar saudiya sun kace wannan yana nuna mu'jiza ta manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin bai rayu ba a wurin da akwai ruwa kuma ya bada labarin abin da halin teku yake ciki ko ba haka ba mun yi bayanin wannan dazu dazu sai aya ta 65 a shafi na 169 inda Allah ya ce mi lau ja'alnahu lau na sha'u la ja'alnahu hutaman ko fadaltum tafakkahuna da kuma inda Allah ya ce lau na sha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkuruna Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin yace wa hadhihi al-ayat wadannan ayoyi yana nufin ayoyin nan guda biyu da launa sha'u da launa sha'u min suratul waqi'a daga suratul waqi'a قد دلت كنن تانونا على أن اقتران جواب لو بالله cewa jawabin lau ya haɗu da lamun ko wa adam iqtiranihi biha ko ko kai ya haɗu da ita kalamun sa'ihun magana ce wanda take ta gudana ta ingantatta domin kaga na farko sai Allah ce launa sha'u sai ce mi la ja'alnahu hutaman amma na biyu sai Allah ce mi launa sha'u ja'allahu bai ce la ja'allahu hujajan ba mun gane wannan da kyau a larabci amma malaman balaga ta alqur'ani sai sun ka ce to mi yassa can an ka ce la ja'allahu ana magana abin noma a fara'aitum ma tahrufun a antum tazra'unahu am nahnu zari'un ko launa sha'u la ja'allahu huqaman fadaltum tafakkahuna inna lamughramun shi ko wajen ruwa sai aka ce afara'aytumul ma'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan me yasa wancan an ka kawo lamun wanda ba kawo lamun ba sun ka ce to dan Allah in ji malamin balaga ya hankalta ma hankalin dan adam bushewa ta tsiro tana ɗaukar lokaci kuma ta ɗaukar lokaci bushewar tsiro tana ɗaukar lokaci kuma ta ɗaukar lokaci tana yi lokaci guda ai sai an ɗauki lokaci to su ko ruwa idan an ka samu su gishiri mi suke yi kai tsaye suke ɗaukar wannan abu to saboda canzawa tsiro a wajen ka kai ɗan adam ba a wajen Allah ba yana ɗaukar lokaci shi sa an ka ƙara lamun don ta nuna maka abin yana ɗaukar lokaci laja alna hutama amma canzawar ruwa ka san da an doki gishiri an kada cikin ruwa tun da su sai ce launa sha'o da Allahu uja da bai bukatar lamu sai kuma kira aya ta 65 da ta aya ta 79 su ne mun kai bayani da ta 70 launa sha'o launa sha'o yanzu sai suratul hashri aya ta 8 shafi na 300 da nawa da biyu shafi na ɗari uku da biyu inda Allah subhanahu wata'ala ya ce lilfuƙara'i ko yawwa lilfuƙara'il muhajiri da lalina uku jumin diyarihim wa amwalihim yamta kuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula ula'ika kuma sadiquna ko ba ka nan bane sai malamai sun kai istinbati bi dalalatil ishara in an ce dalalatul ishara shine abin da ba kanshi nassi yake magana ba amma ana fahimtar wannan hukuncin karkashin nassi annal ladina hajaru min makkata mutanen da sun kai hijira daga makka qad zalat amlakuhum abinda suka mallaka ya fita hannunsu amma khallafu bi makkata abinda sun ka bari makka listila'il kuffari alaiha saboda kafirai sun yi sun samu iko akai domin da Allah ya ce an fi lilfuƙara'i wadda aba talakawa ko? in an ce talaka yana da wani abu talaka ya mallaki wani abu to Allah ya kira mutanen da suka yi hijira daga makka zuwa madina talakawa wannan yake nuna dukiyar da suka baro a makka kafirai sun kwace ta don haka yanzu ba a kiransu mawadata ko gida ɗari gare ka tunda kayo hijira kuma kafirai sun ɓaci to ka koma talaka ya cancanta a baka cikin fai'i don na ana zancen fai'i malamai suka yi istinbafin wani sai kuma aya ta goma cikin suratul hashir shafi na ɗari biyu eh aya ta ashirin afuwan shafi na ɗari biyu ɗari biyu da sittin da bakwai 267 inda Allah ce la yastawi ashabun nari wa ashabul janna ko ba karan bane yan wuta da yan aljanna ba za su taba daidaituwa ba su zama to daya ashabul jannati humul faizuna yan aljanna su ne mi su ne wanda suka rabauta Allah ya sanya mu daga cikin su imamu shafi'i yayi kafa hujja da wannan aya annal muslima la yuqtalu bidhimmi musulmi in ya kashe kafirin amana ba a kashe shi wala bi kafirin ko kafiri li annahuma la yastawiyani domin ba su zama daya tunda Allah ya ce ba dai suke ba kidan da anka ce in mutum ya kashe mutum ana kashe shi banda in musulmi ya kashe mi ya kashe kafiri ko zimmi a shari'ar musulunci kuma hadisi ya zo la yuqtalu muslimun bi kafir in ana shari'ar musulunci fa kuma in musulmin na da karfi to yanzu kafirin na in ya kashe musulmi ba a kashe shi saboda kafirai ke da duniya Allah ya kyauta yau aya ta gaba sai aya ta sha ɗaya a cikin suratul munafiqun shafi na ɗari biyu da saba'in da shida na'am walan yi akhira Allah nafsan idza jaa ajaluha wadansu ne yan hayaniya sai sun kai istinbatu sun ka ce wannan aya tana nuna ajalin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama domin wannan aya walin yi akhira Allah nafsan idza jaa ajaluha an gane ko yawwa ta zo ne cikin suratul munafiqun ko ita ce sura ta 63 a cikin jerin surorin alqur'ani sun ka ce adadin shekarun manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama sun ka ce kuma sai Allah ya kawo suratul taghabun bayanta ko ba karan bane yau mai yajma hukum li yawmil jam'i sajin zalika yawmut taghabun wannan ita ce ranar hasara suka ce sai nuna mutum manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hasara ne shi yasa sai aka kawo da dindin kaga kuka istinbatin hayaniya ne lalle shekarun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 63 ne an gane ko amma ba yana nuna wannan sura ba ta 63 dan saboda ta nuna shekarun manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita ko suratul taghabun ta nuna ake asara tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu ba zan ce wannan kai tunda zan ce yawmut taghabun yawmul qiyamah to shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a nan duniya da ya bar duniya ya mutu me ya alaka wannan istinbatin da ayoyi kaga wannan hayaniya ce sai aya ta shidda suratul talaq shafi na ɗari biyu da tis'in da hudu da kuma ɗari uku da sha takwas yawwa da a ɗari uku da ashirin da uku to ta ɗari biyu da tis'in da hudu shi na Allah ya ce wa in kunna ulati hamlin fa an fi ku alaihinna hatta ya ba'ana hamlahunna abinda ake kira mafhumu shar shi mafhumu shar da daga cikin mafhumul mukhalafa yawa idan ka saki mace tana da ciki to ciyarwa tana akan wa tana akan ka hatta ya ba'ana hamlahunna har sai ta sauki kaga in ta sauke kenan nan kuma mafhumul ghaya ciyarwa ba ta akan ka idan za ta shayar maka da ɗanka ka biya ta idan ba za ta shayar ma ta haihu ta ƙare ibda yanzu ta kan makanta ba sani ko fahimta ba yawwa to da mafhumu sharta aka gane wannan dan ya ce wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahun to in ba su da cikin fa kidan ciyarwar ba ta akan kai saki na uku ne tunda inda gidansu za ta yi ta shikenan amma in tana da ciki ko saki na uku ne sai ka ciyar da ita don saboda cikin da take duke da shi mun gane wannan ko sai suratul tahrim eh sai shafi na 300 da 18 318 wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alayhinna hatta yad'na hamlahunna an gane ko malamai suna zancan mafhumu shart an gane ko ya zama to sharaɗin dalalatul kalami al-mufidul hukmin mu'allaq ala sharti thubuti naqidi hadha al-hukm inda al-idab al-shart kinan in sharadi ya tabbata hukunci ya tabbata in sharadi ya koru hukunci ya ku in ka zo zan baka in baka zo ba kenan ba zan baka ko ba shine yake rufi haka a shafi na 300 da 20 da 3 yawwa sun ka ce to kenan wannan mafhumu shatri wanda ake yin aiki da shi yawwa kisa imamu suyuti ya ce da Allah ya ce wa in kunna ulati hamlin fa anfiqu alaihinna hatta yadhana hamlahunna imamu suyuti ya ce wa mafhumuhu abinda zamu fahimta anna ghayra alhamil matar da ba ta da ciki la nafaqata alaiha babu ciyarwa akan ta ɗaya an ce babu ciyarwa akan ta ana nufin in saki na uku amma in saki na ɗaya da na biyu tunda za ta yi idda a gidanka ciyarwa tana akan wa tana akan ka to mu kuma ta in kai mace saki na farko sai ta yi gidansu ko na biyu in ka ce ta zamna ta yi idda haka musulunci ci ta ce ba ta yi to in ta yi gidansu nan kaga za a yi eh sun wajen sakin a wani ba zai ce mata to a shari'a in mutum ba za ta saki na farko ko na biyu tunda ba na uku bane gidan shi za ta yi idda amma dai ba zai kwana ɗakin ta ba sai dai tana da izinin ya ciyar da ita kuma ta yi kwalliya to kaga in tana kwalliya saboda tana gidan mutum dama shaidan haushi tana yi wa haushi na kajiya ka sake ta to yanzu kuma ga ta yi kwalliya to kaga in akwai rabo sai a nuna maka fa wanda fa in kai sake idan nan ta karewa akwai matsala don kai ma yanzu cikin rigimi za ka shiga sai kaga mutum ya mai duba ta Allah ya kyauta sai kuma aya ta sha ɗaya a cikin surutu tahrim ko shafi na ɗari da ashirin da bakwai shi ne inda Allah ce ni yau ma surutu tahrim ko aya ta sha ɗaya wadda Allah matsalan 120 da shida ko da bakwai suka rubuta ina gari to da shida ne sai a gyara 126 inda Allah ya ce wa daraba Allah matsalan lillazina amanu imra'ata fir'auna ko shine imamu shafi'i yace wannan yake nuna auren kafirai ingantacce ne don Allah ya ce wa daraba Allah matsalan lillazina amanu imra'ata fir'auna ka gani matar fir'auna to kaga da auren da fir'auna ya mata ba aure bane da Allah ba zai kira ta matar shi ba wannan ne auren da sun kai a nasu tsarin an gane ko yana amma ba shi ke nuna yanzu kuma mu ɗauki ɗiyan musulma ba mu ba kafiri don shi fir'auna kafiri shi auren an yi shi ne kafin annabi musa yanzu mun gane ko yawwa sai aya ta gaba suratul muddathir aya ta 40 da takwas shafi na 320 da 20 da biyar ko inda Allah ya ce fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'ina ko ceton masu ceto ba zai ba zai amfane su ba su kafirai da wannan ne malamai suka tabbatar da akwai ceto ranar tashin alkiyama don an ce su kafirai ceton mai ceto ba zai amfane su ba kenan mafhumul mukhalafa masu imani ceton masu ceto zai amfane su karin kai daga cewa qur'ani ya ce babu ceto kaga ƙarya ta kai mu qur'ani ta gyara alaka kada Allah ka yin ku hadu da Allah sai aya ta nawa aya ta uku a cikin suratul qiyama a shafi na ɗari. da sittin da hudu shafi na ɗari da sittin da hudu shi ne inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ni la uqsimu bi yawmil qiyamah ko wa la uqsimu bin nafsil lawwama ayahsabu al insanu an lan najma'a 'idama sai ce ni bal aqadirina ala an nusawwiya banana nan an yi istinbati na i'jazul qur'an mi yasa Allah ce bala qadirina ala an nusawwiya banana dan adam marko Allah marko Allah yace bala qadirina ala an nusawwiya khalqahu muna iya saki mai da halitta shi sai Allah ce a'a qadirina ala an nusawwiya banana muna da ikon mu sake daidaita farautar sa to me yasa ba ai zancan dan adam gaba ɗaya ba sai aka kuma zancan farci da malamai suka yi bincike sai aka gano cewa ashe zane wanda yake kan yatsa na dan adam muna ganewa duk duniya na wani bai kama da wani ko na ɗa da uba ko uwa da ɗa ba sa kama da juna shi yasa turawa da suka gane wannan sai a zo in za ka yin kati sai a ce ka danna hannunka ka dangwala saboda mi saboda na mutane duk duniya kowa Allah ya halitta mai irin shi to hatta da abin da ya bambanta naku Allah zai iya daidaita shi shi sai Allah dan canja su ba sani ko mun fahimta ba kaga kafin bature ya gane cewa ashe yatsun nan na kowa sun bambanta sai Allah ya dan can abinda na kowa ya bambanta to ko abinda ya bambanta naku wanda ba iri ɗaya ba muna da ikon mu sake bayyana shi sai kuma aya ta 48 ko a cikin suratul mursalat a shafi na ɗari biyu da hamsin da ɗaya ko ba karɓar yawwa inda Allah ya ce mi wai za ƙi da lahumur ka'u layar ka'una ko ba haka ba sai an ce makafirai su yi ruku'i ba sa yin ruku'i ko ba karɓar yawwa to sai shanƙiƙe ce wannan yake nuna cewa umarni yana nufin wajibci don da cewa umarni baya nufin wajibci da kafirai Allah bai yi musu azaba ba ko yi musu narkon azaba da ya ce su rukuyi su ke rukuyi don ya ce wa idza qila lahum urka'u la yaksatabi wailun yawma idhil lil mukaththibin ashe in an ka umurce ka ka ki ka saba in ka saba ko ka tunci ka tunci uku ba kaga da wannan ne malamai sun kace kenan al-amr al-mujarrad an al-qara'in yufidu alwuju sai kuma aya ta sha biyar a cikin suratu at-takwir a shafi na ɗari uku da nawa da tamanin da tara ɗari uku da tamanin da tara inda Allah ce fala uqsimu bil khunnas Allah ce ina rantsuwa da tauraru ko al khunnas su ne masu koyuwa masali kuma fahimta ba sai ‘yan shi'a sun kace abinda ake rihi wasu ‘yan shi'a sun kace abinda ake rihi da alkhunnas al-ikhtifa koyuwa sun kace abinda ake nufi da shi imamul mahadi mahadi na ‘yan shi'a ba na ahli sunna ba sun kace Allah yana rantsuwa da mahadi shi mahadi na ‘yan shi'a an aihe shi sai ya shina abin da an ka ɓoye shi ana na ana nan sai shiga cikin sirdab wani rami sai ya ɓoye sai can ƙarshen duniya zai bayyana sai an ka zo yanzu 'yan shi'a a ƙasashe ba daban-daban sai ka iska an ɗauko doki da takobi an aje bakin rami sai a ce ramin da mahadi zai bayyana ne to bi an dalilin an ka doki da takobi sun kace saboda lokacin da zai bayyana na'urori ba sa aiki in dokin ya mutu mutum ake kawo wa wani zamana nan yana hukun dokin ba in dokin ya mutu ya sai a kawo wani doki shi ma mutumin in ya mutu a kawo da zai wannan aiki sun kace khunnas ana nufin masu koyuwa dama kalima ta khanasa larfi tana nufin ikhtafa sun kace imam mahadi ya bu mu kuma a wajen ahli sunna mahadin tabbas akwai shi amma ba a haife shi ba to da haka wannan tafsiri na khunnas ana zancen tauraro kana zancen imamul mahadi ƙarya ce Allah ya tsare mu sai aya ta gaba suratul infiqar aya ta nawa ta sha uku a shafi na ɗari biyu da tamanin da uku ko da yawuwa ɗari biyu da tamanin da uku ko 283 a suratul infita ko ina ganin sun yi kuskure don a shafi na 283 ni ban ga komi ba ban san dalilin da yasa suka kawo ta ba amma bari mu duba cikin fitras ko Allah ya sa mu gane shi suratul infita yawwa na 383 kuskure na su eh ɗari uku ne ba ɗari biyu ba ɗari uku da tamanin da uku yawwa shi ne inda Allah ce innal abrara lafi na'im ko wa innal fujjara lafi jahim yaslawnaha yawmiddin wa ma hum anha bighaibin mu'tazila sai sun kace kenan duk wanda ya saba ma Allah murtakibul kabira wuta zai shiga ba zai fita ba har abada sun kace saboda masu da'a Allah ya kira su innal abrara lafi na'im masu da'a kenan mu'minai wa innal fujjara sun kace abinda ake nuhi da al fujjar su ne wanda suka aikata laifi sun kace duk wanda ya aikata laifi kenan ko ya tabbata cikin wutar jahannama kaga wannan kuskure shi yasa imamu sa'adi da yazo a cikin suratul nisa'i da yana raddi akan su sai ce Allah ya ce tilka hududullah wa man yuti illaha wa rasulahu sai ce mi yudkhilhu jannatin ko nudkhilhu asabanin qira'at tunda qira'ata nafi' da Abu Ja'far da Ibn Amir nudkhil wanda yayi ma Allah da'a ba tare da ya aikata kaba'ira ba aljanna zai shiga wa man ya'si illaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu ko nudkhiluhu a qira'ata nafi' da Abu Ja'far da Ibn Amir za mu sanya shi wuta yace to anan akwai raddi gare su dan wanda ya da'a bai aikata kaba'ira ba aljanna yi wanda ya kafirce ina yi wuta to wanda yayi imani kuma ya aikata kabira nan Allah bai zance shi ba to in kun ce saboda mutun ya sha giya Allah zai kai shi wuta ya dawwama to imani kuma ai ya fi shan giya daraja da kima to shi ko ya za a yi Allah kai imani da shi don kai sabo ya kai wata kuma ya dawwama da kai a cikin wuta jahannama ya ce wanda magana tasu magana banza ce kuma dama abubuwan da Allah ya halitta in ka diba tun cikin aya wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fa jazaohu jahannam imamu sa'di yayi bayani mai tsawo ya kama magana ta ibnul qayyim cewa ai abubuwa suna da kowane abu yana da abin da ke maganin shi haka dai kuma haka ba kuma ga adalci za a auna abu naka mai kyau da abu wanda bai da kyau sannan ya maka hukunci ko wani mutum na ake bada labarin shi kotu na an ka kawo shi yanka mai hukunci sai da anka kare hukuncin kaf sai ce to gaskiya abin da dan faɗi a nan ya ce wanga hukunci da anka min ya hila lahira tsanani muku abin da muka sani hukuncin duniya ya yi sauki ko to kaga in baka gane ba sai ka ce wannan mutumin ai kafiri ne sai ka ce to me an dalilin ka ya ce to lahira an ba mu labari abinda Allah ya ce zai dauko mai kyau nau ya dauko mummuna sai shi aura ga wanda shi sanai mai hukunci ya ce kuka sai kuka ɗauko duk munanan abubuwa na su kuka ana sakin suke ne kuka bai hukunci kuka bar na kwarai ya ce to gaskiya ga na hukuncin lahira na wanda Allah ya kyauta sai aya ta gaba aya ce ta sha biyar a cikin suratul mutaffifina ita ko ta zo a wurare daban-daban a shafi na tamanin ko yawwa da ɗari da hamsin da takwas da ɗari biyu da arba'in da tara da ɗari biyu da sittin da ɗaya shafi na tamanin malamai suka ce ana istinbati karkashin aya abin da ya shafi aqida dan Allah ya ce kalla innahum an rabbihim yawma idin lamahjubuna su kafirai ranar tashin alkiyama an sha makance su ba za su ga Allah ba kenan mu'minai su za su ga Allah wanga kuma mas'ala ce ta shafi ta shafi aqida ashe istinbati ana iya yin shi ko ya shafi aqida ko ya shafi fiqh ko ya shafi tarbiyya ko ya shafi kaza ashe istinbati fadi gare shi amma sai in ka iya kuma ka kawo hujjar da a shafi na ɗari da hamsin da takwas sai suka kawo wannan aya kalla innahum an rabbihim yau ma'idin la mahjubuna sun kawo ta ƙarƙashin istinbati na aƙida kuma wanda ya inganta don akwai istinbati da za a yi na aƙida wanda bai inganta ba kaga mu'tazila sai sun ka zo ƙarƙashin ayat lan tarani sun kai istinbati na aƙida cewa ba za a ga Allah ba har na tashin alƙiyama kaga wannan istinbat ne na aqida amma gurguntacce a shafi na 240 da 40 da nawa da tara 249 shi kunan sun kawo shi wato kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubuna ko kafirai za a sha makance su daga ganin Allah kinan mu'minai za su ga Allah wannan istinbati ne wanda ayoyin alqur'ani da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna karfafa shi tunda hadisai mutawatir innakum satarawna rabbakum ko yawa to dan haka istinbati wani lokaci a samu ma ayoyi da hadisai da suke ayyana shi sai kuma shafi 260 da daya kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubuna sharadin istinbati ne kai ya saba ma aya kai ya saba ma hadisi kuma kai ya saba ma wata ka'ida ta shari'a kaga ahli sunna sun yi istinbatin ana ganin Allah da wannan aya su ko mu'tazila sai sun ka zo sun ka ce a'a ba a ganin Allah Allah ya ce lan tarani sai an ka ce to istinbatin ahli sunna shine ingantacce na mu'tazila ba ingantacce bane saboda an yi ta'arud shi ko lan sun ka ce tana nufin har abada an ka ce a'a akwai inda ba ta nufin har abada don maryam ta ce falan ukallima al-yawma insiya kaga al matacci ba tana nufin har abada sannan in kace lan tarani har kiyama annabi Musa ba zai ga Allah ba an gane ko ita lan in ji malamai ko da ma an ƙara mata abadan ba ko da suke nufin har abada ba tana nufin wani lokaci lokaci mai tsawo don Allah ya ce yahudawa قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس تمي فتمنوا الموت in kuntum sadiqin sai ce mi walan yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim ba za su taba gurin mutuwa ba har abada alhali kafirai Allah ya ba mu labari za su yi gurin mutuwa wa yaqulu alkafiru ya laitani kuntu turaba wa nadu ya maliku liyaqdi alaina rabbuk da haka wannan magana ta su ta saba ma alqur'ani ta saba ma sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aya ta gaba sai aya ta uku a shafi na ɗari uku da nawa ɗari uku da uku ko ba haka da bari to bari mu gani shafi na ɗari uku da uku ina ne fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana yawwa shine malamai suke cewa wani lokaci alqur'ani akwai wata ka'ida ta balaga utliqal juz'u wa urida bihi alkullu wani lokaci qur'ani sai ya ce sashe amma yana nufin mi yana nufin duka ko ba haka ba kama inda Allah ya ce aqri salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli sai ce mi wa qur'an al-fajr da qur'an al-fajr to ita al-fajr wani qur'ani gare ta qur'anin da ake karantawa cikin sallar al-fajr yana nufin sallar al-fajr sai ce qur'anin fajr amma yana nufin sallar al-fajr dakka sai kana fassara qur'ani wani zai ce maka malla an ce wa qur'an al-fajr ya ne kuma tabbata qur'anin fajr ba ya ce a'a ana nufin qur'anin da ake karantawa a sallar a sallar alfijir utliqal juz'u wa urida bihi al kamar nan da Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbika annabi kai tasbihi ka gode ma ubangijinka yana nufin kai sallah saboda cikin sallah akwai tasbihi kana cewa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim mun gane wannan kamar inda Allah ya ce makafirai ya ja'aluna asabi'ahum sai ta mi ki azane suna sanya yatsunsu a cikin mi a cikin kunnuwa malamai suka ce ai yatsa bai shiga ya ja'aluna anamilahum domin wanga da ga shiga bai yiwa farce gaba ɗaya ya shige kenan utliqal juz'u wa urida bihi al-kullu نعم يجعلون أصابعهم شيوا نكيش يعني أطلق الكل وأريد به الجزء sai wani sai wanda bai san qur'ani ba sai zo ya ce a ai ba haka nan bane to qur'ani ne ya faɗi shi da yace sun sa yatsun su ai Allah ya san yatsun su ba sa shiga yana da sun sa sashen yatsun su nan kuma da yace fasabbih bihamdi rabbika na rufin kai sallah don mi don saboda cikin sallah akwai tasbihi sai kuma suratul masar ko aya ta farko shafi na ɗari biyu da nawa da ashirin da biyu hau inda Allah ce mi tabbat yada abi lahabin wa tabba hannayen abi lahabin sun halaka wa tabba kuma shi ma ya halaka kaga ya da abi lahabin ai sashin abu lahabin ne ko kuma an ka ce wa tabba wasu malamai suka ce a'a tabbat ya da abi lahabin ana nufin abu lahabin ya halaka wa tabba kuma sai an kai mai addu'a Allah ya ƙara tabbatar da shi cikin halaka don saboda in an ce ya da abi lahabin ai hannayen shi an ce sun halaka ai ya halaka kamar yadda Allah ce zalika bima qaddamat aydikum wannan shine abinda hannayenku suka gabatar ba ana nufin ku abinda kuka gabatar amma an ce hannayenku saboda mafi yawancin aikin ɗan adam da yake yi ta hannu to ‘yan shi'a saboda tsananin ɓanna sai sun ka ce tabbat ya da abi lahabin hannayen abi lahabin sun halaka a'a wato wai abinda ake nuhi da ya da abi lahabin abubakar wa umar wal iyadu billah kina kaga suna nufin abubakar dan wuta ne umar dan wuta ne tunda an ce sun halaka to ina ranar can ya hannun abu labin ya koma abubakar shi yasa akwai wani mutum da yake son shiga musulunci shiga shi an ci afuwar sai ce mai inda a shiga shi an ci akwai sharuɗa yana na saman intanet ya ce ka ce ashadu ya ce ashadu allah ilaha allah ilaha illallahu ya ce illallahu wa ashadu wa ashadu ya ce anna muhammadin anna muhammadin rasulullah rasulullah wa ashhadu yace wa ashhadu anna aliyan yace anna aliyan waliyullah yace waliyullah yace to kuma ka ce wa ashhadu yace wa ashhadu anna ababakr anna ababakr can gabakin shi wa umar wa umar wa aishata wa aisha wa hafsa wa hafsa fi nar wai kalmar shahada ce ta shiga cikin musulunci dan jarida mai ta'aliki sai ce hadhihi ليست شهادة الدخول في الإسلام وإنما هي شهادة الخروج من الإسلام الله يسوك shi yasa suke cewa wai kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce wai da wutar jahannama na yake saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana aljanna Abubakar yana wuta Umar yana wuta Allah ya kyauta ko da sun boye ma magoya bayan su abin yana rubuce malamai sun san shi amma ana boyewa wasu kuma ba bayyana wasu ke sai kuma aya ta uku shafi na ɗari biyu da hamsin da nawa da hamsin da biyu ɗari biyu da hamsin sai sulanaran za ta lahabi ko abu lahabin zai shiga cikin wutar jahannama imamul jassas wanda ya mutu hijira tana da shekara 370 ya ce wannan yana nuna ingancin manzancin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace saboda ya bada labarin Abu Lahabin zai mutu kafi tunda an ce zai shiga jahannama yace da alqur'ani ba daga wajen Allah yake ba irin yadda Abu Lahabin yake adawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da matar shi da za ko ko da a munafinci za su iya hituwa su ce su sun musulunta in sun ce sun musulunta sun zami yan aljanna don ɗaya su karyata shi amma saboda magana Allah ce har sun ka mutu sun ka kasa faɗa cewa sun musulunta karin wannan yake nuna ni al-i'jaz al-ikhbari al-qur'ani an ce wanga mutum sai ya mutu bai musulunta ba to in ba Allah ba wai san wannan sai shafi sai aya ta hudu a shafi na nawa 126 126 وامرأته حمالة talhatab ko kina abu lahabin ya halaka kuma wata shi ta halaka hammala talhatab wadansu malamai sun ce mai daukar itace hanyar da manzo Allah sallallahu yake bi da safe ko da daddare sai ta dora kaya saboda tsananin cutarwa wadansu malamai suka ce a'a hammala talhatab mai tsananin ruwa ce tana da arziki amma ba ta iya bada kuɗi a yi mata itace ita da kanta ke zuwa ta yi itace kasa akwai mai kuɗin da saboda Allah ya mai ni'ima amma saboda ruwa aikin da ya kamata a yi mai ya ba da kuɗi saboda bai son ya hidda kuɗi shi da kanari ne an gane ko wadda su koma da bisku ce a hammalat alhatab mai yawan tsegumi ta ta ta yi ta kai labari nan ta kai labari nan ka ai imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka ai imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma mas'alar da Imam Shafi'i ya fitar a karkashin wannan aya shine cewa auren kafirai ingantacce ne don Abu Lahabin kafiri ne matarsa kuma kafira ce amma kuma sai Allah ce wa maratuhu matar shi kenan wannan nuna auren da sun kai a cikin aqida su yana da matsayin aure shi yasa idan kafiri yan musulunta matar shi tan musulunta to ba a sake daura musu aure sai dai in ita tan musulunta shi yake musulunta an ka bashi lokaci ya kiya shikenan auren ya rabu in ita in shi yan musulunta ta kiya an kai an kai ta shiga ta kiya dan ma sai auren su yi amma in sun kai da sun ka shiga to magana ta kare mun gane wannan ko to abu na karshe mun zo karshen wannan istinbatat da cikin wannan littafi kafin in ba malamai su rufe muna da bayanai don ga fadilatu sheikh al-ustaz al-mubajjal al-khatib malam badamasi ya iso yana zaune da kuma ga malam amadu nan malam amadu dan gebe ga kuma malam umaru nan da sauran malaman mu da suke nan wata mas'ala ce zan fitar ba cikin littafin take ba malaman balaga ta qur'ani mu rike sun ka ce akwai uslubi na alqur'ani in ka ji qur'ani ya kawo kalima ta imra'a rike da kyau imra'a ai mun san kalima ta imra'a tana nufin matan mutum ko sun ka ce to da kaji qur'ani ya ce imra'a akwai matsala amma in ka ji ƙur'ani ya ce zauju babu matsala sun ka ce ƙur'ani bai cewa zauja duk da ke kalima ta zauja akwai ta al'arabci amma duk cikin ƙur'ani babu inda ƙur'ani ya ce zauja amma akwai ta al'arabci sai zaman to waɗanda sun ka ce yan an ce zauja kuskure na wannan su sun yi kuskure sai dai shi zauja fasihun na zauju a ce ma ce zauju shine afsahu malaman fiqh sun ka ce ku bari mu sa ta'un dan in mutun ya mutu a bambanta tsakanin namiji da mace ko ba haka ba amma qur'ani bai taɓa cewa zauja ba wa qulna ya adamu sukun anta wa zawjuka aljanna bai ce wa zawjatuka mun gane wannan amma malaman balaga sai sun kace duk in ka ji qur'ani ya ce imra'a akwai problem so bari mu bi mu gani shin abin da sun ka faɗi haka ne ko ba haka ba tunda mu ba su za mu yi ba haka ido rufe sun kace Allah ya ce tabbat yada abi lahabin وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا وامرأته حمالة تلحطب قوت الحطب عاصم يذكرتها حمالة الحطب كما هكذا سو أنان أكوي مسألة كو بابو أكوي ita kahira Allah ta mijinta kuma kahiriya akwai matsala ko babu to mu je wani wuri daraballahu masalan lil ladina kafaru imra'atan nuhin وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما akwai matsala ko babu kaga matan annabawa ne sun ka kafirta dole a ce akwai matsala wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu ra'ata fir'auna akwai matsala don fir'auna ga wurtaccen kafiri na ita kuma ta shi musulma ce suka ce kuma Allah ya ce an gane ko wa qala niswatun fil madinati imra'atul aziz akwai matsala ko babu تراود فتاها عن نفسه طو إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا أكو مسألة أكو بابو إنا تجي أأ ka ce akwai kuma ka ce babu idh qalat imra'atu imrana akwai matsala saboda mijinta ya mutu babu tashin hankali irin a ce mai gida mai gida ya mutu ko balaguro yayi akwai matsala bada tana ce ya mutu wa zai kula da gidan taw mutai ina wani wuri kuma a duk inda kan ji kalma ta imra'a annabi lutu Allah ya ce fa anjaynahu wa ahlahu sai ce min illa imra'atahu kaga kahirata tau mu je wani wuri kuma eh inni wajadtu imra'atan tamlikuhum ko ba kana bane to duk al'ummar da mace ga jagoranta su akwai matsala ko babu lan yufliha qaumun wallahu amrahum imra'a tau dai ha eh but karatu min al-ghabirin an ce halakakka ta halaka ta zai akwai matsala sannan kuma zakariya yace رب إني وهد العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي ستمي وكانت امرأتي عاقرة ما تشبه تعيوها كما تلقوا تنتكين سورتكما آل إمران تتي وامرأتي عاقل سيما لما يشنقيتي رحمة الله عليه ورحمة الله جميع المسلمين يتي تكين سورة مريم wa kana timra'ati aqiran cikin ali imran wa imra'ati aqir ashe tun tana budurwa ne an ba ta haihuwa shi yasa ce wa kana timra'ati aqir cikin suratu maryam cikin ali imran ce wa imra'ati aqir to kaga ba iya gane shin abin zo mata ne daga baya ko kuwa a tun can da haka take amma wa kana timra'ati aqir ba ta haihuwa to wa imra'atuhu qa'imatu satami fa dhahikat ba ta haihuwa yaro fa basharnaha bi ishaqa wa min wala ishaqa yaqub amma gibo matan zakariya da ya ce wa mra'ati aqir wa kanat imra'ati aqira sai ya ce cikin suratul anbiya wa zakariya idna da rabbahu rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawja kaga ta kuma zauji ga dukkan alamu uwa ɗalibai Allah ya samu kai ƙarshen wannan daura ta ilimin istinbati da muka ɗauko littafin manhajul istinbat na fahad bin mubarak da kuma tsarin da muka bi na bin surorin alƙur'ani akwai wani littafi sunansa al-iklil fi istinbat tanzil na imam suyuti mai son ya ƙara ganin yadda ake istinbat ya samu wannan littafi mun gane da kyau ko to kuma yanzu ga lokaci ya kai karshe dai wannan shi ne karshen wannan daura sai kuma wani lokaci in Allah ya kaddara ga malamai nan suna nan sun iso akwai su malam badamasi da su malam amadu za mu dan basu su yi muna bayanai na karshe game da wannan karatu da Allah ya samu ka gabatar sai mu yi sallah sai a sallami an kowa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد مما قالت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته bayan mun saurari mutuba ko ce mukaddima wannan da na gabatar na haune don saboda in nuna farin ciki na da jin daɗi da gabatar da wannan daura da shehin malami al'allama abdulmalik ya gabatar mana a tsawon wajen kwana nawa takwas tarama masha Allah muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya sa albarka Allah ubangiji ya amfanar da mu da wannan wato ainihin daura mubaraka nafi'a cikin bayanin manhajar istidlal kawai yadda wannan tsari na nan ya ainihin kasance kamar yadda muka faɗi tun farko wajen muƙaddima cewa wannan daura za a yanta irinta da wani maudu'in amma nafsin tsari a ina a tawa kuma za a yanta a da magaram kamar yadda za a yanta a maradi malam baka zuwa difa Ah, to to Allah kowa garsu to Allah ubangiji ya taimaka Allah saka da alkhairi jama'a wannan irin wa'annan daurat masu tsada yana da kyau ɗaliban ilimi a ba su muhimmanci amma ban cewa ma al'asaf shadid ba shadid ba ma al'asaf ba shadid ba da ya kamata a ce ɗaliban ilimi sun yi tunturudu a wannan masallacin saboda sauraron irin wannan wato gulagulai na ilimi da malaya babu amma sai ka ga abin ba haka ya kasance ba to amma muna fatan waɗanda suka saurara su isar ma waɗanda ba su zo ba sannan kuma walillahi alhamd akwai tasihilati da aka yi za a yada shi cikin internet za a tura shi cikin group na whatsapp da facebook tana yi wa a nan mutane su ta sassabko su su fa'idantu da shi ka zamna a natsi a gidanka bayan ka taso daga aikinka ko kuma da safe kafin ka fita ka saurari kowane darasi ɗaya bayan ɗaya ka natsu tare da buɗin littafi kana dubawa za ka samu ilimi mai girma Allah ya samu dace da haka ba wai a yi karatu ba a sake shi kowa ya sa akwai fa'ida kuma fa'ida to kuma sai mu bar fa'ida ta tafi haka nan kai baka tsaya ba tunda aka fara da basin ba har ƙarshe baka tsaya ba wasu sun zo wasu ba su zo ba wasu sun zo farko ba su zo na biyu ba za ka gani wa'anda suka zo farko ini na farko in ka zo na ini na biyu ba su bane kuma ba za ka samu su duka ba kenan ta ina za mu samu mu fa'idan tukun dukkan mu sai ta wannan wato ainihin tasijila ce da haka wanda ya tasijil din Allah ya saka shi da alkhairi in ya gyaggyara su ya tace ya ainihin tankaɗe ya rairaye to ya tura ma man a cikin burbuka ya tura mana a cikin intanet sai mu shiga mu yayo su mu sabko su insha Allah ta'ala kuma Allah ubangiji ya bada ikon saurara ubangiji Allah ya saka mu malam da alkhairi Allah ya ƙara mishi lafiya ya ƙara mishi ƙwazo da himma ya sa mu bi irin sawunsa domin irin wannan aiki sai mutum ya ba da kai sai mutum ya nuna wato kamar bai son shi kansa ɗin ai kaga yana buƙatar yahuda yana da iyali ya baro su amma tun da ya zo tsaye yake tsaye yake a kan ni a kan ya gabatar da wani ba ƙaramin aiki ba ne istidadin da ya yi ma wannan muzakkiyar wannan littafin kun gani abin da ya yi aka yi wannan da ke hannun kowa yanzu ba ƙaramin aiki ba ne sai da aka hana ido kwana sai da aka bata lokaci aka zamna aka dudduba ɗaya bayan ɗaya littafin da ayoyin da abin suka zo ciki ya bi yana rubuta muku arqam na safahat da ke cikin mushaf da safa da ayoyi da suwar yana hiddo ayoyin kawai sai dai ka buɗa ka gano wannan aya wannan ba ƙaramin aiki ba ne na fata Allah ya saka mashi da aljanna Allah saka bashi da alkhairi Allah ya ƙara mana ƙwazo irin nashi ya ba mu malamai kuma yani ya ƙara mana malamai masu irin wannan tunanin na su amfani da al'umma cikin ƙasa da duniya baki ɗaya Allah ya saka rafa da haka ni zan tsawa daga nan za mu gabatar tana yi wa malam Ahmadu insha Allah ta'ala zai ce mana wato wani abu Allah ya ba Allah ya tafaddal mashkuran ma'jura
صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وازواجه وذرياته واهل بيته وسلم تسليما السلام عليكم ورحمه الله وبركاته wato abin da zan ce na farko alhamdulillah mun gode ma Allah madaukin sarki da Allah ya kaddare muka samu wannan ni'ima a cikin garin Bali da kuma kewaye sannan kuma alhamdulillah wannan gari na Bali Allah ya sa albarka a cikin karance-karancen matasa kuma albarka mai yawa wadda kuma ba wai nan annabar kewayen ta ko ina gwargwadon hali kana ambatar fanni game da abin da ya shafi karatu irin kewayawa da aka yi wadda muna taya wurin wa'uza wato kana jin irin maganganun da mutane ka yi a ɗalibai da a cikin garin fanni kuma muna ƙare musu addu'a Allah shi musu albarka kuma Allah shi haɗa kansu domin duk sadda al'umma ta haɗu musamman matasa waɗanda su ne yanzu nan gaba domin Allah ya ɗauki zaki ya taimake su suka haɗa kai a cikin wato addinin musulunci sai haɗu abubuwa na ci gaba da yadda yadda ba a samu shi yasa koyaushe in an yi irin wannan nake faɗa ma matasa cewa don Allah su yi ƙoƙari wato su haɗa kansu musamman a cikin wannan tariya ta sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin raya a haɗa kai a yi kokari Allah zai taimake su insha Allah shi dai abin da aka nuna manufa a yi don Allah kuma a yi haƙuri da juna wannan yana ta ƙara faɗa mu matasa duk sadda mun haɗu suna cewa su rinka haƙuri da juna wani a cikin mutane an yi shi hatsabibi in ba ra'ayi ne ba bai ra'ayin kowane to in ya ka hankalta da irin an hankalta da irin wannan cikin jama'a kaga sai a san inda aka je sai a yi hakuri sai ta yaci ci gaba saboda haka Allah shi albarka malam abubuwan da karanta Allah madaukakin sarki ya sanya musu albarka waɗanda suka haɗu suka saurara da waɗanda suka ɗauka ga kansu Allah ya sanya mu abin da aka ɗauka albarka kuma kamar yadda malam ya ce na malam bilmasi ko a yi kokari a watsa ko shekaran jiya na dan faɗi ne a ɗan ɗan abin da ya nin kaikai sai ka a zarfar swahili sai in iske abin na yin ƙasa haka matasa ba su samu halarta sosai wanda yake wanga karatun suna inda su adda kwakwalwa waɗanda ana yin abubuwa suna ɗauka to sai in ga abubuwan ana yi suna ɗan wato kashe jiki Allah shi sanya alkhairi Allah ya biya da bukata ta alheri malam Allah shi saka mai da alheri Allah ya mai da shi gida ne lafiya ya samu iyali ne lafiya inda za shi tunkara kuma Allah shi kai shi lafiya Allah shi sa a yi cikin nasara Allah ya ƙara basira da buɗi Allah shi gafarta mu alhaji Hamisu ya gafarta mu dukkan iyayenmu da sauran ƴan uwa waɗanda suka riga mu duk Allah ya musu gafara Allah ya azzata mu cikawa da imani da albarka alqur'ani muna roƙo Allah mafarkin sarki ya ƙara sanya albarka a cikin wannan gari shi ƙara sanya albarka a cikin gidajenmu shi sanya albarka a cikin matasanmu ya sanya albarka a cikin matanmu da 'ya'yanmu duka Allah ka maɗaukin sarki shi sa abubuwan da aka yi Allah ya sa su zan rahama gare mu kada su zan yankan hujja malam Allah ya sa kama da alheri Allah ya yi maka albarka Allah ya kai ka lahiya Allah ya ƙara fasaha da buɗi wannan shi a abin da zan cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه وسلم بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komi wanda Allah ya nihe mu da ganin ƙarshen wannan daura a cikin wannan gari da albarka garin kwanni daga babban malaminmu shi ne malam abdulmalik wanda kuma ɗana mu wanda muna fatan Allah ya tsari mana shi Allah ya kara mara ya shi albarka abinda zan ce 'yan'uwa musulmi waɗanda suka taru a nan muna godiya ga duk wanda ya halarto ya saka a nan sai dai kamar yadda malam daga masu wacce wanda abun kullum yana tahowa amma abun yana dan sha mini kai wanda duk sadda zan yi magana magana ta sai ta dan zamo tana da nauyi gare mu wannan gari na kwanni wannan malami malami ne mashhuri sananne ba Nijar ba an Najeriya da sauran kasashe wanda ya dako garinsa duk irin wannan lokaci ƙarshen shekara an ka samu bakansa zai hito shi kewaya a cikin ƙasar shi ta Nijar a cikin garuruwansa don ya amfanar da mutane abinda Allah ta baraka wa ta'ala ya amfanar da shi na ilimi kuma ya taso sai ya yadda gari a cikin garinsu na kwanni wanda kuma mu ya zama wajibi gare mu mu goya masa baya mu tarbe shi kyakkyawan tarbo menene kyakkyawan tarbo ya kamata a ce dukkanmu mafi yawancin mu'ahalu suna kamata a ce kullum ya kamata a ce wannan masallaci yana cike yanzu in kabi da wannan daurori insha Allah sai kaga bambancin su a sauran garuruwan da zai kewaya da wannan gari na kwanni a tawa ku ta bidiyo gani da mai kamara shi na yawatawa shina gwadin jama'a to sai ka samu bambancin waɗanga garuruwa da sauran garinmu na kwanne garin shi ba garin iyayen shiga su dummuna amma kashi ba mu ba shi goyon baya ba ɗari bisa ɗari kuma wannan magana hakika haka take an so ba a so ba to muna fatan Allah ya saka mishi da alkhairi yaranmu waɗanda suke suna can suna ta yi Allah ta baraka wa ta'ala wadda ya ba shi basira Allah ya ba su basira haka a ɗalibai a canza hali duk da mala ya shigo a taho a ɗabi'antu ma'ana a amfani da abin da yake karantarwa don shi karar zura ce dusar da ya zamna ya aza majalisi hanya ce ta usulubi ta yadda ake karantar da dalibai mutane su san yadda ake karantarwa su koyi don su je su karantar don mallan majalisin shi ya tattara abubuwa da ga wa'azi ga karantarwa ga yadda za a koyan adabu da ɗabi'o'i da tarihi komi ya kumsa amma kashi to muna fata Allah ya sa mu abin da ya faɗi albarka Allah ya tsari shi da inda zashi da shi da waɗanda suke yan rakiyarsa ya kai shi lafiya ya kuma dawo da shi lafiya cikin iyalinsa muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya sa albarka a wannan aiki da yake yi sai dai abin da nake bara ga malam ko da ranmu ko ba da ranmu ba irin wata hituwa in za shi hituwa tun da canya mai ya tsaro abinda za shi gari kaza za shi zo shi kwana kaza gari kaza za shi zo shi kwana kaza gari kaza za shi zo shi kwana kaza ya tsaro shi aiko ma magabata na gari saboda yalla ko mantuwa ce don a tunatar da su don su santo muna da bako ta hita wanda zai zo shi muna kwana kaza yana san tattalin da za a yi ai ta sanarwa akwai hawani jiya ban gane ba da yau da shekaran jiya ne a ganin tun da sakwato ya taho da jiyan mallan zai tahowa wanda nan ya yi ba musalla ne ta kun gani waɗannan abubuwan da in ga sanarwa ga komi makwabtanmu nan duk za su zo na matsayin mallan zai yi karatu zai yi gaura da amfanin mutane to wannan shi nake bara zuwa ga malam idan wani lokaci ya kama ko da rayuwarmu ko ba da ba da rayuwarmu ba a zai irin wannan tsari a aiko ma magabata don su san kuna tafi za ku yi kwana kaza a gari za ku yi kwana a gari sai abu ya ƙara ba da muhimmancin sai a ci gaba da sanarwa don mutane waɗanda su basu sani ba su taho Allah shi taimake mu a kuma addu'anmu zuwa ga wannan gari namu Allah ya ƙara masa albarka a Allah ya ƙara mu wannan gari na kwanni albarka da mai ilmanta yara musamman ga suna alhamdulillah Allah ya ƙara basira wannan ƙasa ta mu Allah ya ƙara mata albarka ya tsare ta ya amintar da mu ga duk abin da muke shi masu tsoro kuma muna lokaci na lokaci na damana na sabkan ruwa muna fatan Allah ya sabko muna da ruwa masu albarka Allah tabaraka wa ta'ala ya sabko muna da ruwa masu albarka wannan abinci da muke gani Allah ka fake mana shi ka kare mana shi daga sharrin kwari a kuma insha Allah a ƴan anjima kaɗan da ƴan mutuntuka bayan an yi sallah kun san a duka ranar yau ta lahadi akwai tafsiri wanda malam muhammad badamasi yake yi a nan wannan tun taho shi shi ma wannan Allah ya ƙara mara yashi albarka Allah ya ƙara mara yashi albarka tun taho shi shi ne babu rata zai yankewa ko babu shigarin da sai ya kiran ya ko da da nasiha da ai nasiha da wurin isa haka nan to Allah ya waita mu da irinsu a nan ni kawo ƙarshe assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh